الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مم.
باب ترك باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه مم.
حدثني يحيى عن مالك عن نافع مم.
أن عبد الله بن عمر مم.
كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام مم.
قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام مم.
وإذا صلى وحده فليقرأ مم.
قال وكان عبد الله بن عمر مم.
لا يقرأ خلف الإمام باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه al'imamu malik ya ce wannan babi yana magana dangane da abin da aka rawaito daga wajen magabata sahabbai da tabi'ai game da daina yin karatu a bayan limami idan mamu yana sallah a bayan limami wato shi zai yi shiru ya kyale fi ma jahara fihi a gurin da limami yake bayyana karatu a cikinsa wato dukkan gurin da limami yake bayyana karatu a cikinsa to abin da ake nema ga mamu shine ya yi shiru ya yi tsit ya dinga sauraron abin da limami yake faɗa ba ya shagaltu ba da aikata waɗansu abubuwa ko kuma ya shagaltu shi ma da karatun alkur'ani حدثني يحيى عن مالك عن نافع عبيد الله yace mahaifina Yahya ibn Yahya al-Laythi ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik Imam Darul Hijra an Nafi'in shi kuma ya jiyo daga Nafi' Maula Abdullah ibn Umar anna Abdullah ibn Umar kana idza su'ila Nafi' yace haƙiƙa malamina kuma mai gidana Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya kasance idan aka tambaye shi aka ce da shi hal ya ƙara'u a haduna khalfal imami wai shin dukkan mamun da yake sallah a bayan limami za a nema ya yi karatu ko kuma a'a ba zai yi karatu ba wato hal huwa mutalabun bil qira'ati amla shin dukkan wanda yake sallah a bayan limami shi ma ana so ya yi karatu ko ku a'a ba zai yi ba Ƙwala, Abdullahi ɗan Umar ya ce, Iza salla ahadukum khalfal imam fa hasbuhu qira'atul imam. Wato, idan dai ɗayanku yana salla a bayan limami, to karatun da limami zai ya isar mishi, wato abin da limami zai karanta na fatiha da sura ya zama tamkar shi wannan mamudin shine ya karanta wannan fatiha shine ya karanta wannan sura saboda da alqari'u da almustami'u wato yashtarikani fil ajr koda a masallaci kuke kuna musaffa wannan yana karanta alqur'ani kai kana saurara baka tsaya ba kana ta danne dannen salula kana ta wasanni wato ladan da zai samu shi zaka samu amma in ya zamanto yana ta karatun alkur'anin shi kai kuma kai ne ka yi hira da wannan ka yi hira da wancan kana dandanna salula kana wazau kana kaza ba zai yi ba abin da shi zai samu kai ka samu saboda kai ba ka kashe aikinka ba ka tsaya kake jinsa to haka nan lokacin da shi limami yake karatun alkur'ani to ku abin da aka umarce ku shine ku yi shiru ku yi tsit tunda li umumi qawlihi ta'ala wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wato saboda fadar Allah ta'ala da yace idan ana karanta alqur'ani to ku yi saurare ga shi wannan alqur'anin kuma ku yi tsit ku yi shiru ku kame bakin ku ku yi kasage ku dinga ji saboda a jikanku to ya hada mai sallah da ma wanda baya cikin sallah wa idza salla wahdahu falyaqra abdullahi dan umar yace idan kuma yana salla ne shi kadai to sai yayi karatu ya karanta fatiha da sura qala nafi maula bin umar ya ce maula abdullahi bin umar ya ce wa kana abdullahi bin umara la ya ƙara'u khalfal imam abdullahi dan umar ya kasance baya yin karatu idan yana sallah a bayan limami na'am
قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا Mm.
ان يقرا الرجل وراء الامام فيما لا يجهر فيه الامام بالقراءه Mm.
ويترك القراءه فيما يجهر فيه الامام بالقراءه Ƙala Yahaya, al'imamu Yahaya ya ce, Sami'tu malikan, na ji babban malaminmu wato shakundin tauraro na al'umma al'imamu Malik, ya ƙulu yana cewa, Al'amuru inda na wato al'amarin da ake aiki da shi a wajenmu mu mutanen Madina. annan rajula ko an ya ƙara'ar rajulu wa ra'al imami wato mutum zai yi karatun fatiha da karatun sura idan yana sallah a bayan limami fi ma la ya jaharu fihi imamu bil qira'a a gurin da limami baya bayyanawa da karatu a cikinsa wa yatruku al qira'ata fi ma ya jaharu fihi imamu bil qira'a amma kuma zai daina karatu ya yi shiru ya zamanto ɗan saurare ya zamanto ɗan kallo a gurin da limami yake bayyana karatu na'am وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب Mm, عن ابن حكيمة الليثي mm, عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من ba a صلاة haɗa ta da ba نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة Mm, فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا فقال رجل نعم أنا يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن mm, فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم na'am yahaya ya zantar da mu ya jiyo daga malaminsa al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga muhammadu ibn muslim ibn ubaidillahi ibn shahabin zuhuri an ibn ukaima laifi shi kuma ya jiyo daga ɗan ukaima al-laifi wato sunan shi umara نعم an abi hurairata radiyallahu anhu wato shi kuma ya jiyo daga amirul mu'minina fil hadith wato abdurrahman ibn sakhar abu huraira Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato ya fita daga wata sallah ya sallame daga wata sallah wanda jahara fiha bil qira'a ya bayyana karatu a cikin wannan sallah din to bayan ya gama wannan sallah ya fita daga cikinta faƙala sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa ya waiwayo wajen sahabbai ya ce da su hal qara'a ma'i minkum ahadun anifan shin a ɗazu a lokacin da nake yin limanci a lokacin da nake yi muku sallah shin akwai wani wanda ya ɗaga muryar shi da karatu tare da ni faƙala rajulun na'am ya rasulallahi ana wato sai wani mutum daga cikin waɗanda suka yi sallah a bayan ma'aiki alaihi salatu wassalam a wannan lokaci sai ya ce tabbas ya rasulallahi lalle ni na yi karatu a tare da kai wato kana karatu ni ma ina bin bayanka ƙala abu huraira ya ce faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da shi wannan sahabi nashi ya ce inni a ƙulu mali una za'ul ƙur'an ya ce nifa ina faɗa wato ina lokacin da ina cikin sallah ina faɗa a cikin zuciyata ina cewa ya ne aka yi wai ake fusgata da karatun alƙur'ani ni he in ji in na jayo aya maimakon a ce na janyo ta gabarta kawai sai in ji wani ya fuzge ni daga can wani ya karanta wata aya wanda za ta iya ɗauka min hankali wato wannan shine ake ce da shi a tathrib wato zargi game da aikin da mutum yake wanda bai dace ba فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يتي sai sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu suka daina yin karatu a bayan ma'aiki alaihi salatu wassalam fi ma jahara fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil qira'a a gurin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana karatu a cikinsa hina sami'u zalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato lokacin da suka ji wannan maganar daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na'am babu ma ja'a fi ta'min na fi ta'min khalf al-imam حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن انهما اخبراه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امين babu ma ja'a fi ta'amini khalfal imam نعم wannan babi yana magana dangane da abin da ya zo shi daga wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam na fadalal faɗar amin a bayan limami wato idan mutum yana sallah a bayan limami idan limami ya zo ƙarshen aya ta suratu alfatiha bayan ya karanta wannan ayar ta ƙarshe wato mutum ya ce amin fadalar da zai samu al'imamu ya haya ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga muhammadu bin muslim ibn ubaidillah ibn shahabin zuhuri an sa'id ibn al-musayyab shi kuma ya jiyo daga wajen malaminsa sa'id ibn al-musayyab wa abi salama ta bin abdurrahman da kuma abi salama ɗan abdurrahman annahuma akhbarahu haƙiƙa waɗannan manyan tabi'ai sun ba shi labari نعم an abi huraira su kuma sun jiyo daga wajen wato hamilul wa'il hadith wato wanda yake ɗauke da tuta ta masu hadisi na wannan al'umma shine abu huraira Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce iza ammana al'imamu fa'amminu wato idan limami ya zo gurin da ake cewa amin ma'ana idza balagha al-imamu mawdi'at ta'min fa aminu idan limami ya iso gurin da ake cewa amin to kuma ku ce amin ma'ana idza ammana idza wasala ila al-mawdi'i alladhi yuqalu amin zaka ce anjada idza dakhala fi najdin an gane ko zaka ce amna wato idan ya shiga birnin mina idza dakhala minan zaka ce ammana idza wasala al makan alladhi wato yuqalu amin shi ne haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa wanda al'imamu malik da waɗansu daga cikin malamai suna daga yana daga cikin waɗanda suka yi wannan fahimtar wato a fahimtar su al'imami ba zai ce ba amin kenan idza ammana al'imamu fa aminu ma'ana idza balagha al'imamu mawdi'at ta'amin idan limami ya iso gurin da ake cewa amin to kuma mu waɗanda kuke sallah a bayan wannan limami ɗin ku ce amin an gane amma waɗansu daga cikin malamai irin su al'imamu ahmad ibn hanbal imamu ahli sunna wal jama'a suna ganin cewa idza ammana al-imamu ma'ana idza qala al-imamu amin idan limami ya ce amin to kuma ku ce amin فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة ما يكي عليه الصلاة والسلام يتي حقيقة يد لمرين يكي دكا واند آمين كنسا تداتي دفدر آمين تملائكي تو غفر له ما تقدم من ذنبه wato za a gafarta mai dukkan abin da ya gabata na laifuffukansa wato duk abin da ya aikata na laifi Allah subhanahu wa ta'ala zai shafe mishi a dalilin faɗar amin kinsa da ya yi wanda ta dace da faɗar amin ta mala'ikai. Ƙala bunu shahabin Ibnu shahabin zuhuri ya ce, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين ما يكي صلى الله عليه وآله وسلم ya kasance yana cewa amin a cikin sallar shi wato muhammadu bin muslim wannan yana bayyana wa mutane cewa yana bayyana wa ɗaliban ilimi cewa ashe limami yana cewa amin tunda ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato shine limaminsu limamin sahabbai kenan shi ibnu shahab ibnu shahab bin zuhur yana daga cikin sigaru tabi'in wato waɗanda suka yi karatu a wajen manyan tabi'ai
وحدثني عن مالك من مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
wato al'imamu malik ya zantar da ni ya ce ya jiyo daga sumayyin wato ‘yantaccen abibakar shi kuma ya jiyo daga abi salih samman wato wanda abi salih samman wanda yake mai sai da dungulan shanu an abi hurairata radiyallahu an ya jiyo shi kuma daga malaminsu abu huraira allah ta'ala ya ƙara yadda da shi haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, Iza ƙalal imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin wato idan limami ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin to faƙulu amin wato ku kuma mu waɗanda kuke sallah a bayan wannan limami ɗin ku ce amin fa'innahu man wafaƙa ƙauluhu ƙaular mala'ikaci haƙiƙa yadda lamarin yake dukkan wanda faɗar shi ta amin ta dace da faɗar mala'ikai to wufira lahu ma ta ƙaddama min zambihi wato an gafarta mai dukkan abin da ya gabata na laifinsa wato wannan hadisin shi kuma ya bayyana mana ashe limami ghairul maghdubi alaihim waladdallin zai ce saboda dama al-ahadithu yufassiru ba'daha ba'dan wato wani hadisin wani yake fassara wani idan aka samu wata ruwaya wanda ta zo da wani abu a dunkule to zai iya yiwa idan ka ci gaba a cikin wannan kin littafin ko a wani littafin daga cikin littattafai na sunna za ka samu hadisin da zai fassara maka wannan matsala din نعم وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدكم امين وقالت الملائكه في السماء امين نعم نعم فوافقت إحداهما الأخرى
فوافقت نعم فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه
wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik an abin zinad shi kuma ya jiyo daga abin zinad shi ne abdullahi ibn zakwan an araj wato shi kuma ya jiyo daga malan araj an abi hurairata radiyallahu an shi kuma ya jiyo daga abi huraira yardal allah ta ƙara tabbata a gare shi haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ya ce, Idan ɗayanku ya ce amin, mala'ikai a sama suka ce amin, ɗayar amin ƙin ta dace da ‘yar uwarta, to za a gafarta wa mutum dukkan abin da ya gabata na laifinsa. Na'am.
Wa ne an malikin, kan su mayin maula abi bakari, an abi salihin samman عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه يا ذنتر دني يا جيو دغ الإمام مالك shi kuma ya jiyo daga sumayyin maula abi bakar an abi salih samman shi kuma ya jiyo daga abi salih as-samman shi kuma ya jiyo daga abi huraira Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, Iza ƙwala al'imamu sami Allahu liman hamida, idan limami ya ce sami Allahu liman hamida, faƙulu Allahumma rabbana wa lakal hamd. Wato, ku kuma mamu waɗanda suke sallah a bayan limamin, ku kuma ku ce rabbana wa lakal hamd, ko Allahumma rabbana lakal hamd. ko Allahumma rabbana wa lakal hamd ko rabbana lakal hamd fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal mala'ika haƙiƙa yadda lamarin yake dukkan wanda fadar shi ta Allahumma rabbana lakal hamdu ta dace da fadar mala'ikai ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wato za a gafarta mai dukkan abin da ya gabata na laifinsa wato ita sallah idan mutum yana yi wa kafin ya kare ta to Allah ya zai yi abin da dalilin wannan abin za a gafarta mai kusa kurai shi kaga wajen fadar amin in an samu kuskure wajen Allahumma rabbana wa lakal hamdu za a dace in an dace wajen amin da wajen Allahumma rabbana wa lakal hamdu kaga nurun ala nurin نعم نعم باب العمل في الجلوس في الصلاة حدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاري نعم نعم معاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بال- بالحصباء في الصلاة فلما انصرف فلما انصرفت نعم ن- نعم نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع نعم قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فقه نعم على فقه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي نعم بأصبع- بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل نعم باب العمل في الجلوس في الصلاة wato wannan babe shi kuma yana magana dangane da wato abinda wanda ya zauna zaman tahiya a cikin sallah zai yi wato idan mutum ya zauna zai yi tahiya to akwai ibadar da wato zai kula da ita ba wai kada yi tunanin cewa a zaune yake karatu ne kaɗai zai yi ba wato gaɓaɓuwan shi akwai ayyukan da ake bukata daga wajen gaɓaɓuwan shi su yi حدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم أتو يحيى يا زنتر دني يا جيو دغ الإمام مالك shi kuma ya jiyo daga Muslim ɗan Abi Maryam, shi kuma ya jiyo daga Ali ibn Abdurrahman al-Mu'awi, annahu qal haƙiƙa Ali ibn Abdurrahman ya ce, Ra'ani Abdullahi ibn Umar, wata rana abdullahi dan umar ya ganni wato muna cikin sallah wa ana a'bathu bil hasba'i fi salati alhali ina wasanni ina wargi da waɗansu tsakwaikwai ina cikin sallah wato bayan ana zaman tahiya kawai ni sai nake ɗaukan waɗansu tsakwaikwai a gabana nake ta wasa da su da hannayena falamman saraftu na hani wato lokacin da na gama wannan sallar na ƙare sai ya kirawo ni ya ce abin da kake yi ɗazu abin da naga kana yi ɗazu to ka daina shi kada ka sake yi wato shi ne sai ya hane ni ya ja mun kunne ya yi mun nasiha wa qala sna kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yasna'u wato a lokacin abdullahi dan umar ya ce da ni ka dinga yin irin abin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kasance yana aikatawa نعم wato ka aikata ka yi aiki irin yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kasance yana yi idan yana zaman tahiya faƙultu wa kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasna'u aliyu bin abdurrahman saboda shi bai ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba wato tabi'i ne shi kenan yanzu bai san abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ba yake yi yace sai na ce wa abdullahi dan umar akar makallahu ai abin naku ne wato kun kuka zauna da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ko koyo addini daga wajen shi kaka ma'aiki sallallahu alaihi wasallaman ya kasance yana aikatawa Bala Abdullahi ɗan Umar ya ce, Kana idha jalasa fi salati wa ba'a kaffahu yumna ala fakhidhihi yumna ya kasance idan ya zauna a cikin sallah yana ɗora tafin hannunsa na dama akan cinyar ƙafarsa ta dama wa qabada asabi'ahu kullaha sai ya danke yatsotsin shi baki ɗayansu waɗannan yatsotsi ɗin guda biyar wato sai ya musu haka kenan ko wa ashara bi usbu'ihi allati talil ibhama sai yayi nuni da ɗan yatsar shi wanda take ta kusa da babbar yatsa wato sai ya haka wa wada'a kaffahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra sannan kuma sai ya ɗora tafin hannun shi na hagun akan cinyar kafar shi ta hagu an gane وقال هكذا كان يفعل عبد الله دان عمر yace wa ali ibn abdurrahman haka ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana aikatawa wato idan ya haka to wannan hannun shi kuma sai ya mai haka wato baya mushi haka shi an gane ko haka yake mai shi wadu yake mai na'am وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل فلما جلس الرجل في أربع تربع ونم نم تربع وثنى رجليه فلما انصرف عبد الله أعب ذلك عليه فقال الرجل فإنك تفعل ذلك فقال عبد الله بن عمر na'am فإني أشتكي Na'am, wa haddathani an Malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik, an Abdullahi bin Dinar, shi kuma ya jiyo daga Abdullahi ɗan Dinar, annahu sami'a Abdullahi bin Umara, haƙiƙa ya ji Abdullahi ɗan Umar, wa salla ila jambihi rajulun wani mutum ya yi sallah a ɓangaren shi na dama ko a ɓangaren shi na hagu. Falamma jalasar rajulu fi arba'in yayin da wannan mutumin ya zauna a cikin raka'a hudu da yi bayan ya yi raka'a hudu ya yana zai yi zaman tahiya to a wannan zama tarabba sai ya yi zaman ɗari wa tsanari jilaihi ya lankwasa kafafuwan shi guda biyu wannan shine ake ce da shi a tarabbo a zaman tahiya kawai sai ya haka to falamman sarafa abdullahi lokacin da abdullahi dan umar ya gama sallah aba zalika alaihi sai ya aibunta wannan zama a gare shi yace ai ba haka ake zaman sallah ba wato aibuntawa ta sahabbai ko in ce aibuntawa ta magabata ta sha bambam da aibuntawa ta mu wato abdullahi dan umar kirin shi yayi share ɗaya yace wannan zaman da kai ba haka ake zaman sallah ba to da ya gaya mishi haka nan faqala ar-rajulu fa innaka taf'alu zalika wato wannan mutumin sai ya ce to ai malam abdullahi ku muka ga kuna yi abin da kai ne ne gani ne kayi irin wannan zaman da zan yi wancan sai na ga kayi kuma na ga kafi ni sanin sunna ta annabi shi yasa ni ma na bi ka faqala abdullahi ibn umar fa inni ashtaki abdullahi dan umar yace da shi eh wannan ba ita ce sunna ta zaman tahiya ba yace abin da yasa ka gani na yi hakan din wato na ne ba za su iya yin zaman na sunna ba saboda na suna ta fama da rashin lafiya shine yasa na yi wannan kin zama Eh, in kuma kai ma rashin lafiyar kake sai ka ci gaba da yin zama an gane ko وحدثني عن مالك Mm, نعم عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن الحكيم أنه نعم.
نعم عن المغير نعم عن المغيرة نعم بن حكيم yawwa نعم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه Mm.
فلما انصرف ذكر له ذلك فقال إنها ليست سنة الصلاة وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي shikenan wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al-imamu malik shi kuma ya jiyo daga sadaqata bin yasar shi kuma ya jiyo daga mughira dan hakim annahu ra'a abdullahi ibn umara haƙiƙa ya ga abdullahi ɗan umar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yarji'u fi sajadataini fi salati wato yana dawowa a cikin sujadu guda biyu a cikin sallah idan yayi ala suduri qadamaihi akan cukkunan kafafuwan shi wato idan yayi sujada idan ya dago zai zauna baina sajadataini wato yana yin haka wannan shine cikin kawa yana yin haka an gane ku baya baya aliftirashi baya yin haka an gane to wannan shi nan shine cikin kawa to yana ganin shi yana dawowa akan cikin kawahuwan shi falamman sarrafa zakara zalika la lokacin da abdullahi dan umar ya gama wannan sallah din sai shi wannan muhira dan hakim ya gaya mushi haka ya ce akar makallahu ya aka yi kuke irin wannan zama faƙala sai abdullahi ɗan umar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce da shi inna halaisat sunnatar salati wato wannan siffa ta zama da kaga ina yi ba ita ce sunnar sallah ba ba ita ba ce sunnar zama a cikin sallah ba ya ce wa inna ma a fa'alu haza min ajali anni ashtaki ko in yiwu wa inna ma af'alu hadha sani dai ni ina yin haka ne irin wannan zama da ka gani saboda ina fama ne da rashin lafiyar kafa ina fama da kafafuna kafafuna suna da matsala shi yasa nake yin haka a daddahi na'am وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر نعم عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس قال ففعلته وأنا يومئذ حديث نعم حديث السن فنهاني عبد الله وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى فقلت له فإنك تفعل ذلك فقال إن رجلاي رجلي نعم إن رجلي لا تحملاني وحدثني عن مالك يا ذنتر دني يا جيو دغ الإمام مالك شي كما يا جيو دغ عبد الرحمن دان قاسم شي كما يا جيو دغ عبد الله دان عبد الله دان عمر أنه أخبره حقيقة عبد الله دان عبد الله دان عمر ya bai wa abdurrahman ibn al-qasim labari annahu kana yara abdullah ibn umara ya tarabbu fi salati idza jalas haqiqa abdullah dan abdullah ya kasance yana ganin mahaifinsa abdullah dan umar yana zaman dare a cikin sallah idan zai zama idan zai zaman tahiya wato idan zai zaman tahiya kawai sai ya zaman dare kamar mutumin da yake shirin zai fara tilawa Ƙala, Abdullahi ɗan Abdullahi ɗan Umar ya ce, Fafa'altuhu wa ana yau izin hadithu sinni, wato nima sai na yi irin wannan zaman a cikin sallah a wannan lokacin ina ɗan ƙaramin yaro. Wato wa ana yau izin hadithu sinni a wannan lokacin ina ‘yan shekaru tsirari shekaruna ba su da yawa. fanahani abdullahi sai mahaifinmu abdullahi dan umar ya ce da ni kada ka ƙara yin hakana wato ya ja kunne na ya hana ni wa qala inna ma sunnatu salati an tansiba rijlaka yumna wa tathniya rijlaka yusra wato ya ce da ni sani dai kadai sunnar zama a cikin sallah shine ka kafa kafarka ta dama wato ka kafa ta wa tathniya rijlaka yusra sai ka lankwasa kafarka ta hagu wannan shine sunnar zama a cikin sallah imma kai at-tawarruk imma kai al-iftirash an gane fa qultu lahu sai na ce da shi fa innaka taf'alu zalika nace ai baba naga kana irin wannan kin zaman da nayi a gurin ka ma koya fa qala sai abdullahi dan umar yace da shi inna rijlayya la tahmilani ya ce to aini matsala ce gare ni ba ka gani yanzu na manyanta kafafuwa na ba sa iya ɗauka na shi ne yasa nake iya yin nake irin wannan zaman amma in ba don wannan ba za a yi irin wannan zama a lokacin da ina ya koya za a yi irin wannan zama abdullahi da umar ya yi shekaru da dama ne a duniya shi yasa an yahya bin sa'id anna qasim ibn muhammadin نعم أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله وثنى.
اليسرى نعم وثنى رجله اليسرى مم.
وجلس على ولكه الأيسر مم.
ولم يجلس على قدم نعم قدمه نعم.
ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر مم.
وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك masha Allah wato Yahaya ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik shi kuma ya jiyo daga Yahya dan Sa'id yace haƙiƙa al-Qasim dan Muhammad wato arahumul julusa fit tashahhudi wata rana ya nuna musu yanda ake zama idan mutum yana tahiya idan mutum zai yi tahiya kala zaman da zai yi fanasaba rijlahu al-yumna sai ya kafa kafar shi ta dama wa tsana rijlahu al-yusra idan aka ce tsana shine lankwasawa na'am sani ya difi amma idan ka ce tsanna bi tashdid wato bintawa an gane ko ka zo da abu biyu wato umira bilalun an yi shifa al'adana an yi a ce bihi matsna matsna an gane ko wa jalasa ala warikihil aisar sai kuma ya zauna akan duwaiwaikin shi na hagu akan tubirkar shi ta hagu a ƙas zai- zai ajiye ta ba zai dora ta ba akan kafar shi walam ya jilis ala ƙadamihi bai zauna ba a kan ƙafar shi ta hagu sun maƙala sannan kuma wato alƙasim ɗan muhammad ya ce a rani haza abdullahi buna abdullahi buna umar abdullahi ɗan abdullahi ɗan umar shi ne ya nuna mun wannan zama wa haddasani anna abahu kana ya fa'alu zalika kuma ya zantar da ni cewa haƙiƙa mahaifin shi abdullahi ɗan umar wato yadda yake taka tsantsan da bin sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana irin wannan zama wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika